إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة شادية وتن ذا القاعدة جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة دوا مدينة na da hekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da uku ga watan shida a Gregorian kalanda 2023 wannan shine kasar ɗinmu na 62 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin annaqidu tasi'u man itaqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin kama wasi al-khadra al-khuruj an shari'ati Musa wannan gaba mun yi bayanai da yawa a cikin ta sannan satin da ya gabata ko sati biyu da ya gabata mun zo da littafin as-sufiyatu fi mizan al-kitabi was-sunnah na fadilatu sheikh a malam jamilu zainu rahimahullahu ta'ala wanda mun faɗi kaɗan daga cikin aƙidoji na sufaye da matsalolinsu da wasu al'amura da suka shafi sulukinsu a don haka za mu ɗora mu ƙarasa wannan babi inda lokaci sai mu shiga wani babi in babu kuma a sai mu shiga sai mu ƙarasa wannan ɗin insha Allah mu tsaya a kai ina ganin za mu tashi ne wa ya na innar rusula innama huwa lil awami aga ne innar rusul innama hum lil awami o saba'in da ɗaya ne na buɗe ne amma saba'in da biyun nake fa wa ma katamun nabiyina muhammadin fa innahu mabusun ila nasi to muna shafi na saba'in da uku kenan in dai haka ne qala ta'ala farkon shafi na'am to shikenan mu je wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi albarka ta tabbata ga wanda ya sauke alqur'ani akan bawan shi liyakuna lil alamin nadhira don wannan littafin kowannan manzo kowannan annabin ya zamanto gargadi ga mutane cewa da Allah maɗaukakin sarki tabaraka albarka ta tabbata wannan shine cikakkiyar fassarar da malamai suke yi wa kalmar tabaraka tabarakan ladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا البركة تنازوها ندك قولن الله كما أبند أكي نفي دا البركة أتنصر فسرة دا معلمين سكيه shine karuwar abu da yalwatuwarsa da alkhairinsa da albarkarsa wato ya zamanto yadda ake kallonsa daban yadda kuma yake da daraja da kima da martaba da yanayi mai kyau daban wannan shi ake kira albarka abinda ake tsammanin yanayinsa zai tsaya a nan ya zama ya wuce nan shine ake kira albarka Allah yakan sa albarka a dukiya sai ya zama komai kankantarta tana iya amfani da yawa tana iya ayyuka da yawa Allah yana sa albarka a abinci sai ya zama komai kankantarsa ya ciyar da mutane da yawa za ka ga idan an ci abinci sai ka ji mutane suna cewa kai abincin nan ya yi albarka saboda ba a yi tsammanin zai wadatar da wasu da mutanen da suka ci ba sai ga ya wadatar da su ina fata an gane to daga nan za ka iya ɗauko fassarar da mutane suke wa albarka kuma ta dace haka abin da ake nufi da da albarka kenan da albarka ne kake ga mutum yana da ƙaramin salari sai ka ga ya wadace hidahi da iyalansa mutum yana da jari ɗan kaɗan ya iya ɗauke masa ɗawainiyarsa da hida iyalansa har ma ya taimaki wani wannan duka aiki ne na albarka na fata an fahimta don haka Allah yakan sakawa abubuwa albarka gwargwadon yadda aka kiyaye dokarsa cikin mu'amalarsa da wannan abubuwa da haka Allah ya ce tabarakan ladina zalal furqana ala abdihi albarka ta tabbata ga wanda ya soke alkur'ani ga bawan shi wanda yake mai albarkar shine Allah abin da ya sakawa albarkar kuma shine alkur'anin da kuma bawan nashi li yakuna lil alamin nadhira dan ya zamanto gargadi ga mutane alfurqan ɗaya ne daga cikin sunayen alkur'ani na fata an fahimta alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ce me nazzala al-furqana nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil sai ce min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan da da qur'ani a ma'ana da attaura da injila su suke hiryar da mutane amma yanzu Allah ya sauke alfurqan shine alqur'ani karmal alfurqan malamai suka ce tana nufin wato abin da ke bambanta wani abu da wani abu wanda yake ware wani abu da wani abu to abin da ake nufi da shi shine ay alladhi yufarriqu baina shirki wal kufri ko alladhi yufarriqu baina shirki wat tauhid ko baina al kufri wal islam ko baina zulmi wal adl ko baina sidqi wal batil ko kuma dai wani a makamancin haka baina sawabi wal khata wato shi alqur'ani yana bambance tsakanin abin da yake kafirci ne da kuma da abin da yake musulunci ne yana bambanta abin da yake shirka ne da abin da yake tauhidi ne yana bambanta abin da yake gaskiya ne da abin da yake ƙarya ne yana bambanta abin da yake daidai ne da abin da yake ba daidai ba ne don haka nazzar al-furqan Allah ya sauke al-qur'ani Allah maɗaukakin sarki yana amfani da nazzala yana da amfani da anzala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba sai ce me walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan da haka yaka amfani da anzala yana amfani da nazzala ko yunazzilu an gane alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqu wal ladhina yu'minuna bima unzila ana amfani da unzila anzala nazzala yunazzilu unzila duk Allah yana amfani da ita ina fata an fahimci magana sannan ala abdihi akan bawansa abdihi malamai suka ce daga cikin sunayen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi so a jingina mar shine wannan yana daga ciki abdullahi bawan Allah saboda ita kalmar abdullahi bawan Allah duk da cewa wani idan ya ji an faɗa masa wato sai ya ga kamar an kaskanta shi ne amma kuma bai san cewa girmama shi aka yi ba domin idan Allah ya yarda kai bawansa ne to na farko dai ya yarda kana bauta mishi na biyu kuma ya karɓi bautar taka to ba abin da yake da daɗi a duniya sama da waɗannan abubuwan guda biyu Allah ya yarda kai menene ɗinsa bawan shi ne domin da za ka kwana dubu kana cewa ni bawan Allah ne in Allah bai da kai bawansa ba ne aikin banza kake yi jama'a haka ne ko ba haka ba domin abin ba wai da'awa ba ce take tabbatar da shi kowa zai yi da'awar yana son Allah amma ba lalle ba ne kuma Allah ya yarda shi menene dinsa masoyinsa ne kowa zai yi da'awar yana bauta wa Allah amma ba kowa bane kuma Allah ya yadda shi mai menene ne mai bauta mishi ne ta iya yi wa lalle yana bautar amma ba don wa yake ba to kaga shi ne kawai yake da'awar shi bawan Allah ne amma labudda shi Allah ya tantance ya yi screening ɗinsa ya tabbatar da shi a matsayin bawa sannan ya yarda kuma ya karɓi bautar da yake don haka abu biyu ne Allah ya yarda kai bawan shi ne na farko na biyu ya kuma karbi wannan bautar da kake mishi to dama suka ce in ɗaya ya faru to lalle ɗayan zai biyo baya in Allah yarda kai bawan shi ne to kwa lalle ya karbi bautar ka dan karbar bautar ce ta sa ya yarda kai bawansa na fata an fahimta wa annahu lamma qama abdullahi eh kadu ya kununa alaihi libada wa annahu lamma qama abdullahi na fata an fahimta subhanalladhi asra ala abdihi subhanalladhi asra bi abdihi kai laylan min almasjid الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ina fata an fahimta in huwa illa abdun an amnaku alaihi a ga wancan annabin da Allah maɗaukakin sarki yake shaida a kansa cewa lallai shi bawan Allah ne ko? ala ayi halin Allah maɗaukakin sarki yadda kai bawansa ne wannan abu ne mai girma ya faɗa dangane da mala'iku ya ce bal ibadun mukuramuna a su mala'iku bayi ne ababen a karrama ababen karramawa ababen mutuntawa don haka dai abinda wannan magana take nufi shine Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi da manzanni zuwa ga mutane domin su karantar da su kuma Allah maɗaukakin sarki ya sauke alkur'ani ne zuwa ga kowa su sufaye daga cikin ɓatattun sufaye suna cewa annabawa da manzanni waɗannan na su ne ma'ana na awam ne su an turo su ne don su karantar da awam gama garin jama'a wanda su ba komai ba amma kuma shi Allah yana tabbatar mana da cewa annabawa da manzanni duka ya turo su ne zuwa gawa zuwa ga duniya gaba ɗaya abin da yasa suke cewa ga awam aka turo su saboda su a fahimtar su shari'a da doka na alkur'ani da sunna wannan gama gari ake kafawa a kai amma asalin waliyai da asalin wanda suke awam a ma'ana asalin waliyai da waɗanda suke khawas ko keɓantattu su dare suke karɓar shari'arsu daga gurin Allah wanda mun bayyana cewa wannan kafirci ne kwarai da gaske Allah shirye da mu wa qala jalla wa ala Allah ya sake faɗa don ya tabbatar da cewa annabawa da ya turo da manzanni da ya turo ga duk duniya ba babba ba ƙarami ba wani keɓantacce da aka ce wai shi shari'ar Allah ba ta gurin annabawa zai karɓa ba wai ta gurin Allah da zai karɓa babu shi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ba mu turo ka ba face ga duk kafatanin jama'a gaba ɗaya bashiran kana mai musu albishir da in sun bi Allah za su samu rahama nadhiran wa nadhiran kuma kana musu gargadi da cewa in sun saba wa Allah za su gamu da shi an gane walakin na aktharan nasi la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin mutane ba su fahimci haka ba wasu daga cikin mutane suna ganin saƙon na wasu mutane ne daban su ban da su amma mu mun turo ka ne ga duk kowa da kowa kuma wannan ta sa da annabi yana da rai da bai da rai dole abu shari'arsa da yana nan da baya nan domin shari'ar tana aiki yana raye ko baya raye rayuwarsa kasancewarsa yana raye bai sawa a ce ba za a bi shi ba haka kuma bayan ya mutu bai sawa a ce ba za a bi shi ba kasancewarsa yana raye to wani ƙarin tagoma shine ga waɗanda Allah ya musu rayuwa da shi musamman wanda suka bi shi wanda suka bi shi sun samu alherin rayuwa da shi saboda sun gan shi ƙarara sun tabbatar da manzancinsa yana nan kuma sun karɓa kuma sun yi aiki da abin so saboda haka wannan alheri ne gare su to mutuwarsa kuma ba ta hanawa a ce addinin ya ƙare ko ba ta sawa a ce addinin ya ƙare saboda bai raye wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wasa ya jizi Allahu shakirina wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rubbiyuna kathirun ko fama wahanu lima asabahum wa ma da'ufu wa mastakanu Allah madaukakin sarki ce wa ma Muhammadun annabi Muhammadu fa ba wani bane illa rasulun face manzo ne qad khalat min qablihi rusulu wasu manzanni sun gabata kafin zuwan shi akwai wanda suka riga shi sannan shi ya biyo bayan su qad khalat min qablihi rusul Allah ya ce afa in mata yanzu da annabi zai rasu au qutila ko za a kashe shi wannan sai ya nuna ɗayan biyun nan tana iya faruwa da annabi ko dai ya rasu da kansa ba kashe shi aka yi ba ko kuma a samu wasu ta'addanci a kansa su kashe shi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun yanzu kenan duk lokacin da wani manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da irin abin da zuciyarku bata yadda da shi ba kuka ce ku ba ku yadda da shi ba istakbartum yanzu he ku girman kai ku ki karɓa don kawai abin bai yi daidai da son zuciyarku ba fafarikan kazzabtum wasu su ku ƙaryata su ku ce ba ku yadda da maganganunsu ba da saƙon da suka zo da shi daga gurin Allah ba wa fariƙan taqatuluna wasun su kuma ma ku kashe su sai wannan ya nuna ashe ana iya kashe annabawa yasa ruwaya ta inganta cewa a rana ɗaya yahudawa suna kashe annabawa sama da ɗari Allah ya turo su kashe ya sake turowa su kashe kuma gobe ba zai hana ya turo ba jibi ba zai hana ya turo ba ana cewa a wasu kissoshi Allahu a'lamu bi sihhatil qissa ko alqisas ko alqasas cewa annabi nuhu an karshi ma ba sau ɗaya ba sau biyu ba kawai sai da asuba idan iskar asuba ta duka shi kawai sai ajiya ta ya fara innal hamdalillah jiya kuma suka kashe shi da daddare an gane ala ayyi halin da Allah madaukakin sarki yake cewa a fa in mata yanzu idan annabi ya mutu au qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum yanzu sai ku juya da baya ku bar addini sai Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi wanda duk ya ainihin wato juya da baya ya bar addinin Allah falan ya durra Allah shay'a Allah ya ce to bai cutar da Allah da komai ba wasa yajzillahu shakirina da sannu Allah zai saka wanda suka gode masa kuma suka daure suka ci gaba da addinin Allah saboda haka ka ji a ranka dambawa ne kar ka ɗauka addinin Allah ba zai yiwu ba jama'a kun fahimci maganar da ke ko tunda annabi ya rasu ma ba a daina addinin Allah ba shi ne kuma ya zo da addinin shi ya zo da ƙur'anin shi ya zo da sunnar rahinsa bai sa aka bar addini ba kuma dama abin da ya kawo shi shine ya tabbatar da menene da addinin musulunci kuma ya tabbatar ya gama aikinsa lokacinsa ya yi ya tafi muminin arziki zai ci gaba da addini ko annabi na raye ko baya raye muminin kirki ko albani ne yake ta'alim ko ba shi ne yake ta'alim ba zai zo ya ci gaba da sauraron ta'alim dan shi bukatar sa ya gama da duniya lafiya jama'a haka ne ko ba haka ba ko shi ne yake khutba ko ba shi ne yake khutba ba zai zo masallaci shi bukatar sa ya ji gaskiya ko daga gurin waye ne wannan alama ce da take nuna kai mutumin kirki ne ina faɗin wannan saboda akwai waɗanda suke da wani irin tunani wanda ni wannan tunanin ba na tare da shi cewa su wai akwai malaman da sun yadda da su in ba su ba ba sa sauraron kowa gaskiya ne ana buƙatar ka tantance wa za ka dinga saurara cikin al'amarin addininka saboda kar ka je ka faɗa hannun miyagu ina fata an fahimta miyagun malamai kamar yadda annabi ya siffanta su du'atun ala abwabi jahannam nan gaba za a samu masu da'awa amma a gabar wutar jahannama su ne za su yi ta kiran masu binsu suna afka su ciki saboda ba akan sunna suke ba ba akan alkur'ani suke ba ba akan hadisin manzon Allah suke ba to idan tantancewa kake wajen ka gane waye na sunna waye na sunnaro ko waye na Allah waye na Allaro ina fata an fahimta to dan ka dan kana binciken wannan babu laifi amma ka ce wai kai saboda da kana zuwa masallaci kaza yanzu saboda limamin ya mutu ko yawa ne ba ko an samu matsala yanzu ba shine liman ba kai ka daina zuwa wannan kuskure ne gaskiya jama'a mu ji tsoron Allah ta da cewa zuciya takan nutsu da wani tana fahimtarsa tana jin daɗinsa tana kuma son ta ji magana daga gurinsa ba ma dai mu ji tsoron Allah mu sani cewa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya rasu rahinsa bai sa aka daina addini ba to bai kamata kuma rashin wana kaza ko kuma dan baya gari ko dan baya duniya ya sa a daina kaza ba jama'a kuna fahimtar magana ta da kyau wannan shine yake tabbatar da kai a matsayin mutumin kirki kuma musulmin Allah da haka mu ci gaba da addininmu mu ci gaba da musuluncinmu wannan shine gaskiyar magana wallahi bari in faɗa muku wani abu yana daga cikin malaman da na gamsu da su kuma na ta'asirantu da su shine fadilatu Sheikh Abu Abdulrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria na tasirantu da su kwarai da gaske a lokacin da yake raye babu wani kaset ɗinsa da zai yi wanda yake wuce ni musamman nakan ba da oda a tuhumin da su daga zaria ina jin daɗinsa ina fahimtarsa sosai amma tare da haka ina jin wasu malamai ban da shi sai dai na fi karkata zuwa gare shi lokaci ɗaya kwaf allah ya zo ya ɗauki abinsa idan na ce shi kaɗai ne malami na da zan saurara ba zan saurari saura ba to ai na rage wa kaina alkhairai da yawa haka ne ko ba haka ba saboda me saboda ba shi kaɗai ya tattaro duk abin da yake na ilimi ba akwai abin ma da wala Allah har ya koma ga Allah bai taɓa karantar da shi ba wane ne shi kuma Allah ya tsinkayar da shi wannan abin yake karantar da shi to kaga in na ce wa kaina ba zan karanta ba ko ba zan saurara ba sai nasa kaga na datse wa kaina alkhairi masu ɗimbin yawa jama'a haka ne ko ba haka ba to saboda haka ina wa kaina da ku nasiha da mu ji tsoron Allah mu abun nan saboda haka Allah ya turo manzon Allah zuwa ga dukkanin al'umma kuma ya wajabta akan abishi kuma ya ce malamai su ne magadan shi ka tantance wanda ka gamsu da shi cikin malamai masu faɗin gaskiya da ɗora mutane kan sunna ka saurara karkace kai wane ne kaɗe gwanin ka in ba shi ba to shikenan babu wanda za ka saurara wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوطيت خمسا لم يؤطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأوطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه daga Jabir dan Abdullahi Allah ya hada mu da Jabiru a Jannatul Firdausi yake to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce utitu khamsan an bani abubuwa guda biyar akwai abubuwa guda biyar da aka bani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yu'tahunna ahadun qabli a wata ruwaya lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli ba a ba wa wani cikin annabawa ba bayana kafin ni ba wanda aka taɓa ba wannan abu duk annabawan da suka gabata ba wanda aka ba wa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kaji kaɗan kenan daga cikin mu'ujizar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da allah ya keɓe shi shi kaɗai ya yi masa cikin annabtar shi bai wa musa ba bai wa isa ba bai wa ibrahim ba bai wa nuhu ba bai yi wa kowa cikin annabawan na ba tun daga ulul azumi minar rusuli har ƙasa ba wanda aka yi wannan na farko manzo Allah ya ce nusirtu bir ru'bi masirata shahari an ban nasara akan arna da kafirai tsawon tafiyar wata guda ta hanyar firgita su da tsorata su labari na kadai in suka ji daga labarin na yi nasara a kansu za su firgita za su tsorata tsawon wata guda an ban nasara ta firgita arna da kafirai jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku kamar yadda Allah yake faɗa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana za mu jefa tsoro da firgita da razana ga kafirai bima asharaku billahi saboda shirkar da suke wa Allah malam yunazil bihi sultana shirkar da Allah bai sauke wani hujja ko dalilin aikata ta ba don haka annabi ya ce an bashi nasara na firgita kafirai tsawon shekara tsawon wata nawa wata guda wa ju'ilat liyal ardu masjidan sannan an sanya mun ƙasa ta zama masallaci wa tahuran kuma ta zama mai tsarki yanzu nan ba ka da alwala ba ruwa sai ka fita nan bakin masallacin nan sai ka bugi taimama mun yi taimama a karatunmu na alwajis ko mun siffanta yadda ake yin ta da cewa cikin minti goma za ka iya taimama ɗari ba wata wahala mun siffanta a nan cikin minti goma za ka yi taimama guda ɗari ɗari za ka yi ba wata wahala a ciki ku daina wahalar da kanku akan taimama jama'a za la yake cewa at-tayammumu darbatun wahida lil wajhi wal kaffaini taimama bugu ɗaya ne ga fuska da tafukan hannaye bugu ɗaya mun siffanta kana zuwa in kai bismillahi kai pop sai ka ɗago sai ka fure wasu suka ce ka shafi fuskar ka sannan sai ka shafi hannunka wasu suka ce ka shafi fara shafar hannu sannan ka shafi fuska duk ya zo a ruwayoyi ruwayan da ta zo cewa a fara shafar hannu ta tabbata wannan kuma da ta ce lilwajihi sai ta ce wal kaffaini kaga ta fara da ina da fuska sannan ina hannu saboda haka kana zuwa bismillahi sai kai haka ka shashafa duk inda ya kamata sai kuma kai haka iya tafin hannu banda nan hadisin da ya zo jama'a cewa a shafi taimama har singalalin tsintsiyar hannu hadisi ne a cikin ibnu maja bai inganta ba jama'a kun gane maganar da ke ku bai inganta ba iya tafukan hannaye aka ce kuma ba a ce wai duk sai hannun yayi busu-busu da ƙasa ba don wani gani yake wai yadda sai ruwa ya gama hannu to haka ƙasar ma sai ta gama hannu wa ya gaya ma na fata an fahimci magana don haka wani turbuɗa ma hannun zai yi a cikin yashi sai ya yi busu-busu sannan ya ɗago shi sai ya hure sai ya shafi fuska ya yi busu-busu da furka sannan ya busu-busu da hannunsa ba wanda ya faɗi wannan wannan dalilin ne ma ya sa ba wai iya ƙasa ba hatta dutse ana taimama a kai to wannan ƙura take kan dutse ba wata ƙura akan dutse ana yi akan kwankare tarin kwankare da kake gani din nan an saya za a yi gini in ka ga dama ka yi pap a kansa ka yi bismillah shi ma ƙasa ne blok ɗin laka busasshe ka gansu a tare sai ka jawo guda ɗaya ka aje sai ka yi bismillah sai ka daki ɗaya sai ka hure sai ka shafi fuskar ka ba ruwanka da sai ka ga ƙasa a fuskar ka ko hannunka ba ruwanka da wannan ba wanda ya ce ma sai ka ga wannan sannan kar ya dame ka wannan ƙasar an taɓa yin bayan gari a kai ko an taɓa fitsari a kai ko an taɓa bin abin nan zubar da bola a kai ko an taɓa zubar da najasa a kai ko an taɓa zubar da mushe an kashe mushe a gurin ba ruwanka matukar a lokacin da za ka yi baka ga komai a gurin ba jama'a kun gane magana da ke ku a lokacin da za ka yi baka ga komai a gurin ba to ƙasa ce mai tsarki shine hadisin da yake cewa wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran sannan a inda kai taimamar ya halatta kuma a gurin ka kabbar da sallah ka ce Allahu akbar ya halatta kuma ka yi taimama a nan golari ka tafi harfanta muka je kai sallar ka an gane magana da kyau ba amin amin ya halatta ka yi a nan ka tafi fantami ka yi a nan ka tafi tumfura ka yi a nan ka tafi jra ka yi a nan ka tafi bc da duka ya halatta ba wanda ya ce bai halatta ba Allah ya saka malaman fiqhu da suka ce wattu salihu bi salati a sadar da taimamar da sallah ana yin taimamar kawai a ce Allahu akbar suka ce daga ka kara step ɗaya biyu to taimamar ta bace sai ka sake wata Allah ya saka da alheri amma bai tabbata ba jama'a ko bai magana da kyau yauwa bai tabbata ba saboda haka an sanya wa manzan Allah ƙasa ta zamanto masallaci kuma mai tsarki abin da ya sa yanzu to wannan fiye nuna na farko cewa da aka yi an ba annabi nasara ga kafirai ta hanyar birgita su da tsorata su tsawon tafiyar wata guda sauran annaba ba su samu wannan ba jama'a su ba su da wannan sai sun je an buga an gwabza ne an tabbatar da cewa lalle sun fi karfin kafiran sannan ne suke razana da su amma annabi tun kafin a hadu labarin kaɗai suka ji sun firgita kenan an yi galaba a kansu tun daga nan tsawon tafiyar wata nawa wata guda jama'a kun fahimci magana na biyu annabawa ba a ba su ƙasa ta zama tsarki kuma masallaci ba don haka iya inda aka keɓe musu gurin ibada bai halatta musu su yi wata sallah a wani guri ba sai wannan gurin ibada kamar a ce ba za ka yi sallah a kan layinku ba ko anguwarku ko kwararrenku eh ka zo ina masallaci to su haka suke amma mu ko ina ya sama a gaba sai annabi ya ce fa ayyuma rajulun min ummati don haka ko a ina ne ɗaya daga cikin al'ummata a darakatu salatu sallah ta riskehi fal yusalli sallarsa haka za ka yi sallah a jeji za ka yi sallah a kan dutse za ka yi sallah a layin anguwarku za ka yi sallah a kan titi za ka ko'ina duka ya halatta da sallaya ko ba sallaya ya halatta shi saka sallaya ɗayan biyu ne idan gurin akwai najasa to sai ka sa sallaya ta sha makance maka menene najasar sallaka ta yi tunda an sami shamaki idan ba najasa amma gurin yana da kura kai kuma dan gaye ne ba ka so kai busu-busu to sai ka sa dan ka tarewa rigar ka kura banda wannan babu dalilin da zai sa ka shimfiɗa sallaya amma in guri ba najasa kuma ba ruwanka kai kawai bukatar ka kai sallah Allah ya karba ko ina ne buga sallar ka da sallaya ko ba sallaya kawai dai kada idan ka ya ga najasa a inda za ka yi sallar shi kenan in dai idan ka bai ga najasa ba to sallar ka ta yi amma idan idan ka ya ga wata abu na najasa ko kwatami ko kuma bayan gari ko mushe a gurin a kashe ko wani abu makamancin haka daga cikin najasa to ba za ka yi sallah anan ba sai ka matsa ku gaba kun fahimci magana da kyau ku kuma da za ka ga najasa yau a gurin gobe ka dawo ka ga babu ya halatta kai sallar ka ko da kwa don gurin dama ka taba ganin ta yanzu ba ganta bai ya halatta ba ku da labarin balarabin ƙauye da ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai ya dubi lungun masallaci malam kusurwar masallaci kawai da ya tsula fitsari a gurin sahabbai suka yi ta la'ila kai kai la'ila suka yi kansa da gudu manzo Allah ya ce a ku bashi ku bashi ya gama fitsari kowa ya dawo ya zauna sai da ya gama sai annabi ya ce a nemo gugan ruwa zanuban min ma'i a nemo gugan ruwa ko bokitin ruwa a kuza a gurin sai aka nemo aka kuza a gurin to barin tambaye ku yanzu da aka kuza ruwa a gurin sai annabi ya ce shikenan gurin ya tsarkaka za a yi sallah ba matsala to tambayar anan tunda an sa ruwa shin fitsarin ya bar gurin ko har yanzu yana gurin fitsarin yana gurin har yanzu ko ba haka bane yana nan sun cakuɗe da meye ne da ruwa da ƙasa za kuma lafiyar sun cakuɗe da ƙasa da ruwa ko amma fitsarin bai bar gurin ba musamman masallacin annabi a wannan lokacin ba irin masallacinmu ne wannan ga tayes ga kafet ga waye waye ba to sai wannan ya nuna ashe ita najasa tana narkewa na fata ana fahimta a jikin guri gwargwadon idan aka sa mata abu mai tsarki da ya fi ta yawa ya rinjaye ta to za ta zama gurin ya tsarkaka sabilin saka wannan abin da ya rinjaye ta ga wani misali na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil gulami ana wanke tufafi idan jaririya mace ta yi fitsari amma ana yayyafa ruwa idan jinjiriye ne to shikenan mu bar magana na jaririya shi annabi ya ce wankewa ake an dai san ma'anar wankewa ko ba bukatar sai an yi bayanin ga yadda za a yi amma da yadda ya ce a yayyafa ruwa shin in ka yayyafa ruwa a jikin rigar ka jariri ya ma fitsari shin fitsarin har yanzu yana jikin rigar ko baya jiki yana jiki sun cakuɗe ne da meye amma ruwan ya me ya rinjaye shi to daga ya rinjaye shi to najasar ta kau to shikenan dama misalin da na ɗauko ka zo jiya ka ga najasa a nan kofar nan yanzu ka dawo sai ka samu babu ita wala Allah ruwan sama aka yi wala Allah mai sharar layin ne ya zo ya shara kai dai baka gana dusa ba ta saje da ƙasa ta narke abin da ya fi kanta ya fi ƙarfinta haka ne ko ba haka ba shike nan sai ka sallar ka a gurin ya halatta guri ya zama mai tsarki jama'a kun bayyanci maganar da ke ku to wannan shine don haka ire-iren waɗannan al'amura ɗin duka ba a wahalar da kai a kai ko a tada jijiyar wuya a kai abu ne mai sauƙi ka fahimta ka gane shari'ar manzan Allah duk ta zo mana da sauki to duk irin waɗannan abubuwan su annaba ba su da shi annaba da suka gabaci manzan Allah ba su da shi guri idan dai na rasa aka taba gani to babu kawai sai dai masallaci mai masallaci sai masallaci shine kadai shi ma masallacin da za a samu tsautsayi da rasa ta dai ta taba gurin sai dai a rushe shi a sake wani guri kuma da a ga aiki ya samu ko wa uhillat liyal ghanaimu sannan annabi ya ce an halatta min ganimomi jam'u ganima shine gana'in ganima ita ce abin da aka samu a gurin kafirai bayan an gama yaƙi kuma an ci su da yaƙi wannan shi ake kira ganima to annabi an halatta masa da shi da sahabbai da kuma duk al'ummarsa suka samu wannan sai a ɗauko a zo a duba yadda za a raba da baitul mali da talakawa da wanda suka ji rauni da wanda aka kashe musu iyaye da shauransu sai a duba kowa me ya kamata a bashi ka je ka karanta littafin bayanu wujubil hijrati ala al ibadi wa bayanu nasbil imami wa iqamati al jihad na fadilati sheikh usman bin muhammad bin usman bin goni yayi describing yayi classification na yadda ake raba ganima gaba daya bayanu wujubil hijrati ala al ibadi wa bayani nasbil imami wa iqamatil jihadi wato bayani dangane da yadda hijira take wajaba me ke jawowa hijira ta wajaba dole mu bar gari mu koma jeji ko mu bar nan garin gombe a ce da awa ba za ta yi a gombe ba dole sai dai mu tafi kano dole sai dai mu yi abuja dole sai dai mu yi fatakot me ke jawo haka yayi bayani a can wa bayani nasbil imami yaya ake kafa shugaba a musulunci a ce wane ya zama shugabanmu kamar yadda su shekau suka yi ta yi cewa ya zama amirul mu'minina ko a gidan uwarwa ya zama amirul mu'minina duk ga mumine a cikin gari ba ku zauna kuka tattauna da su ba kun nada wani a can wai shine amirul mu'minina haka ake nada amirul mu'minina duk kun kun yadda shi amirul mu'minina ne to ya haka ya zama jama'a kun fahimci magana da kyau ku to ya ake kafa shugaba a musulunci a ce wani shine amirul mu'minina wani shine sultan kaza wani shine kaza wa iqamatil jihadi sannan me ke faruwa har a jawo a ce to jama'a yanzu fa abin nan ya kai makura dole fa sai mun fito mun kwaci kanmu uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga wanda ake zaluntar su ake kashe su su fito su kare kansu to yaya wanne mataki al'ummar musulmi za ta kai har ta ji cewa dole yanzu kan sai ta dau makami ta yi fada da wasu bangare ko wasu gari ko wata al'umma to in ka je ka samu wannan littafi kana karanta shi sai ka gane cewa fauda kawai ake yanzu ba jihadi ake yi ba yan hayaniya aka samu kawai sun sha gwata ya kai musu karo da coca cola mai sanyi sai suka ce kawai kowa ma arne ne ai ta kashe kowa kawai malam to ka je ka karanta wannan littafi don haka shi annabi an halatta masa ganima walam tuhilla li ahadin min al-anbiya'i qabli annabi yace ba a halatta ba ga ainihin wato wani annabi kafin ni ba annabin da aka halatta wa ganima tun daga kan annabi adamu shine abul anbiya'i har zuwa kan annabi isa babu annabin da aka halatta wa menene ganima malamai suka ce yadda ake yi da ganima a wadancan zamunna idan aka gama yaki yadda ba za ku gane Allah ya karɓi jihadinku ya ba ku ladan jihadin wanda aka kashe muku sun yi shahada shine ku tara da mashina da motocin da kuka kwata da kwamfiyotoci da dalolin da kuka ɗebiyo a gidajen arna da kuɗaɗensu da talabijin da burodi da buhunhunan shinkafa da na wake da gero da dawa da masara duk kayan alatu na abinci da na dukiya sai ku yi dalarsa ku tara shi a wani katon fili sai ku koma ku zauna kuna kallo kuna istighfari kuna astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa natubu ilai Allah ka karba mana wannan yaki da muka yi to idan Allah ya karbi yakin kuna zaune za ku ga wuta daga sama ta sako ba ku za ku hura ta ba kawai ku tara kaya ku koma gefe ku zuba marbi kuna zaune za ku ga wuta ta sako zirr yadda ka san bom ta dira akan kayan sai ya kama da wuta a take zai kone kurmus babu tsinke da zai amfana ko wani zai iya ba saura ko irin shauran wutan nan ba za a samu ba kenan sai ku yi addu'a ku ce to mun gode wa Allah Allah ya karbi jihadu sai kowa ya koma gida na fata an gane idan kuwa kuka zauna kuka jira aka wuna aka kwana shiru to kun yi jihadi dai an kashe mutanen na farko ba wanda ya shahada na biyu Allah bai karɓi wannan aiki da kuka yi ba kun sha wahalar banza kun yi aikin banza don haka ɗayan biyu in laifin da kuka yi Allah ya kai ya yafe ku ta istighfari ai ta kwana da kwanaki a gurin har sai ranar da wutar ta sako ta cinye ku ba haka ba sai dai ku hakura ku tashi ku tafi ba mai daukar kwandala a cikin wannan ganimar kuma wuta ba ta sako ta cinye ba ku ba da morewa ba ku ba da morewa ba ba ba wanda kuka samu a ciki jama'a an gane maganar da ke ku haka ba ku hakura to kaga duk su annabawa a da haka aka yi musu amma manzan Allah aka ce ko nawa aka samu duk mu kwashi garin ma idan muka ga galala a kwace garin ma gaba daya a ce gidan jallaye na guda biyar an bawa ne na gaba da shi an bawa na gaba da gashi shi kuma an bawa ne a rabar da gidajen a rabar da kayayyakin su duka a kwace garin a kafa dokar Allah a garin a ci gaba da bin tsari na shari'a har matansu jazakumullahu khaira har matansu duk a ribace su gaba daya ƴaƴansu duka karbi kananan yara tunda su ba a kashe su a gurin yaƙi ko to duk shehu ya yi bayani a wannan littafi da malamai sun yi bayanai a cikin wannan littafi nasu da haka yace wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli sai yace wa wuqitu shafa'a abu na hudu shine an bani ceto ku duba ku ga wani ikon Allah duk annabawan nan ba wanda aka ba waye ceto sai manzon Allah yasa hadisi ingantacce dogon hadisi kowa zai ce yayi wa Allah laifi bai sai wa Allah magana ba a rana don haka dole a tattara a tafi gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai ce ana laha ana laha ana laha dama na wani dama na wani dama na wani sai je gaban Allah ya faɗi ya sujuda yayi wa Allah kirari aka tambaye shi me zaka ce wa Allah ya kula ka yace ya rantsi da Allah shi ma bai san me zai faɗa wa Allah ba sai in kiyamar ta tashi ne an zo an same shi sannan Allah sai ya kimsa mar irin kalmomin da zai faɗa masa ya saurare shi shi ma bai san me zai faɗa ba da haka in yaje ya kirari ya kirari sai Allah ya ce kum tashi sal tu'ta tambayi abin da duk kake so a yau za a baka washfa tu shaffa nemi ceto za a baka ceto ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai mu da muka san waɗannan hadisan wai mu ne za a ce mu magiya annabi ne saboda tsabar arena mana hankali jama'a eh to ni ban san in yasa lokacin ko me zai ce inda an ce yana gurin shi ma ya ko ai ba wanda ba zai zo filin tashin alkiyama ba ai na ga in yasa ma zai zo ai ko ko ba zai zo bane ah to na fata an fahimta to ban san me zai ce ba shi a lokacin wa zai zo da wani atan aljihu ko mai mutane dubu saba'in subhanallah ni kan na so in ga garan nan billahi liz garan nan mai mutum dubu saba'in a aljihu Allah ya rufe asiri so saboda haka annabi zai nemi ceto sai a bani ceto babu wani annabi da Allah ya yi wa wannan sai waye sai manzan Allah wannan shine abu na hudu abu na biyar yace wa kana nabi yub'athu ila qaumihi khassa duk annabin da aka turo an turo shi ne zuwa ga waye mutanansa kadai yasa zaka ji wa ila wa ila thamuda akahum saliha wa ila adin akahum huda na fata an fahimta adawa an turo musu annabi hud thamudawa an turo musu waye salihu kowanne da kalar jama'ar da aka turo masa da al'ummar da aka turo masa akwai annabawan ma da sun yi zamani ɗaya state by state shi yasa lokacin da Allah zai hallaka mutanen annabi Lut mala'ikun da aka turo sai da suka ziyarci garin annabi Ibrahim da gidan shi suka ziyarce shi suka gaishe shi har ma a yi musu ainihin wato liyafa faraga ila ahalihi fa ja'a bi ijlin sani sai ya ragaya gurin iyalansa ya ce to fa an yi baki kafin ka ankara sai ga wani dan maraki malam an soye himai yana diga an kawo shi gabansu faƙarrabahu ilaihim faƙala ala ta'akulu ya kusanto musu da ya ce ya ba za ku ci ba ne suka ce a dakata ba abinci muka zo ci ba mu ba yan cin abinci bane da ka gamu ka ce mu mala'iku ne mun aiko mu ne za mu tafi wani gari ne muka yi muka biyo mu ziyarce ka mu gaishe ka sai ce to akwai dan uwana lutu a cikin suka ce na hannu a'lamu bi man fiha mun fi ka sanin wanda ke cikin garin mun fi ka sanin wanda suke cikin garin ka bar mu kawai mun san me zamu za mu tseratar da shi da shi da wanda suka yi imani da shi sai dai matarsa ita kan tana cikin dulmiyayyu halakaku kaga kenan sun yi zamani ɗaya na fata an fahimta sun yi zamani ɗaya amma shi yana annabtarsa a can shi ma yana tasa a can to amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da aka tashi sai aka turo shi duk duniya ba mai cewa sai shi ba mai doka sai shi ba mai shari'a sai shi duk duniya to ba annabin da Allah ya yi wannan sai waye sai annabi Muhammad na fata an fahimci magana ba duk sauran annabawan wannan yana wancan yanki wannan yana wancan yanki haka sauran manzanni da sauransu an gane sai ce wa bu'isu ilin nasi amma muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito to na so mu gaba babun nan a yau amma shi karatu wani lokaci ana yi ana fashin baki da bayanin nan ya dan fi fahimta an fi fahimta sai ko saboda haka ba fa zo ko falan nazi da kuma illa yawwa muna so a dinga fahimtar me ake yi ne saboda haka sai a yi haƙuri sati mai zuwa inda hali he mu karasa babin sai mu shiga wani babi kuma bayanai sun kwashe mu sai dai mu taɓa abin da ya sauwaka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته